أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا أشرين دترق وتنبير هجرة منزن سيرة annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1443 wanda ya daidai da biyu ga watan daya miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi assalam shekara ta 2022 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul anfal a satin da ya gabata mun tsaya akan aya ta 12 zuwa aya ta 13 a yau da yarda Allah subhanahu wataala za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar kuma Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya Allah ce zalika bi annahu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن شاقق الله ورسوله فإن الله شديد
na'am kafin mu shiga cikin tafsiri akwai bayanai kamar yadda muka saba idan akwai kurakurai ko kuma akwai abubuwan da na saurari karatu na ji suna buƙatar a ɗan fayyace su saboda mutane su fahimce su muna don gabatar da haka to za mu ɗan taɓo daga cikinsu na farko wajen ayar da ni kawo ta suratu saf ko in ce ayoyin da ni kawo suratu saf da suratu wato abin nan a tauba ni ce in ka zo sai ka ce kam wajen walau karihal kafirun da walau karihal mushrikun daga farko haka din fada na biyu sai ni ce walau karihal kafirun walau karihal mu'minun to kaga wajen na biyu sai ni kuskure to kaga wani tana yiwa in ya saurara zai iya fahimta wani kuma tana iya saurara ba zai fahimta ba kenan walau karihal kafirun sannan walau karihal mushrikun haka yake a fadar da muka yi kuma a cikin tafsirin da ya gabata annimu middukum bi alfin muka ce wannan bi alfin minal mala'ika wannan ita ce ƙira'a mutawatira akwai ƙira'a mumiddukum bi alufin bi alufin ba alufin bane alufin ne domin alhamza biyu in sun ka haɗu wato kamar da ake cewa falsun aflusun kenan alufin ne ba alufin ba an gane ko wadda kike ƙira'a ce shadda falsun aflas ko alafin duka ƙira'a ne shadda mithlu amfin wa anaf to sannan kuma a cikin bayani da muka a yakin badar muka ce sayyidina abubakar akwai ruwayoyin da suka tuwaituwa ya ce in kamar zai ce kamar da annabi isa ya ce in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim sai muka ce ghafurur rahim cikin bayani da gaugawa to da ni saurara sai ni ji bayanin ina fata an fahimce ni to shi ma irin wannan tuntube za ku ga dole za a yi bayani akan shi abu na gaba sai wajen inda muka zo wal yarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihi al aqdam na zo na ce fi'ilin shi rabata wato yarbutu to siga biyu gare shi ba kuskure bane kina ana cewa rabata yarbitu kuma ana cewa rabata yarbutu akwai wanda mudari'in shi yana iya ɗauka abubuwa guda biyu domin qur'ani ya ce wal yarbita to wani zai ce ne zai na ce yarbutu ne bai ji na ce yarbitu ba kuma ga cikin alqur'ani yarbitu ne yana da siga guda biyu dan mu fahimci wannan da kyau sannan mun kawo bayani cewa shatibiya tana da baiti 1173 ko ba haka ba imamu shatibi ya ce wa abiyatuha alfun tazidu thalathatan wa ma'ami'atin sab'una zuhran wa kummala to sannan durral mudi'a muka ce tana da baiti 200 da wani abu to baiti 241 su sun ka hada alqira'at al-ashra as-sughra shatibiya qira'a bakwai durral mudi'a qira'a uku dan qira'o'in da sun ka inganta goma ne ba bakwai ba kamar yadda yan uwa suke cewa tayyibatun nashr kuma alqira'at al-ashr al-kubra tana da wato baiti dubu da goma sha biyar sannan daga cikin bayanan da ni gabatar wato na gabatar da bayanin cewa turawa suna kokarin jefa tsoro gare mu sai suna yin finafinai nace wasu kasashe su kuma suna yin finafinai mutumin su yaje ya yaki turawa ya rinjaye su to sai nace wannan dole ne to ba ina nufin dole bane a shari'a domin malamai waɗansu sun halatta yin finafinai da wasu sharuɗa waɗansu malamai irin sheikh bakar abdullah abu zaid wanda ya littafi a tamfil wanda ya nuna bai halatta ba kuma shine zance mafi inganci to don haka nan su a wajensu nake zance domin karanta ayoyin alkur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam ya isa ba sai mun yi finafinai ba ba ƴaƴan mu aqida da haka kan wani ya fahimci cewa ina wajabta cewa sai an yi finafinai na nuna musulmi su rinjaye kafirai mun fahimci wannan duk da yake su sun kafa hujja da waɗansu malamai irin su hariri ko in ce masanan lugha sun yi littafi a cikin wato tamfil ma'ana gashi nan an nuna mutum yayi abu bai yi ba malamai suka ce wannan bai daga cikin kaskantarwa bayani ne a rubuce karantarwa ce shi ko finafinai zaka iske akwai matsaloli cikin su wanda zaka iske an nuna mutum yayi sujada ga gumki ga musulmi yayi sujada ga gumki kaga abin akwai hatsari ina fata an fahimce ni don haka ko da tamfil ne zance mafi inganci bai halatta mai so ya zai nemi wannan littafin na Sheikh Bakar Abdullah Abu Zaid abu na gaba kafin na karshe mu shiga cikin tafsiri shine zancen gazuwoyi da mun kai mun faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yaƙe yaƙe amma ba mu kawo gazuwa ta tabuka ba gazuwatu tabuk ba mu faɗe ta ba ko ba haka ba alhali kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita to wannan sabani ne na malamai wasu suna ganin za a saka ta kidan a ƙara ta daga cikin yaƙe-yaƙe na manzo sallallahu alaihi wa sallam waɗansu daga cikin malamai suna ganin ba a saka ta don yaƙin ta buka ba a yi yaƙin ba to tun da ba a yi yaƙin ba kenan ba a saka shi a matsayin an je an fafata wasu sun kalli fitar manzo sallallahu alaihi wa sallam shi yasa suka ce to yaƙin sa ne ghazwa ce ghazwa kin shi ce waɗansu kuma daga cikin malamai suna ganin a'a tun da ba a yi yakin ba ba za a saka ta daga cikin yaƙi-yaƙin manzo sallallahu alaihi wa sallam ba don kan wani ya ji ba mu kawo ta ba ya zaburu muna mas'ala kuma wato kafin ta ƙarshe nake cewa lokacin da mun kai batun ƙasashen da suka yi mulki a duniya mun kawo fir'auna mun kawo farisawa mun kawo rumawa mun kawo dauloli na musulunci sai na ce musulunci da ya kai ƙasa sai ƙasashen turawa suka ɗauka ma'ana kasar abin nan jamani za mu iya cewa sannan rasha to ba musulunci ake cewa ya kai kasa ba don wani kai ya fahimce ni musulunci bai taba kai kasa ba ko ba haka ba a'a daulolin musulunci ne suka kai kasa to wannan shine abin da nake nufi amma wani tana yiwa in ya saurari wannan ya ce to an ce musulunci ya kai kasa a'a ba ana nufin addinin musulunci ba musulmi da daulolin musulunci su ne suka yi rauni mun fahimci wannan da kyau saboda irin waɗanga abubuwa tun kana da damar gyarawa kuma tun kana da rai kawo ne ma fassara sai ka fassara abin irin yadda yake abu na ƙarshe sai hadithi da muka fassara wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya ce wani sirtu bin ru'bi masirat shaha wanda hadithi ne na Jabir ibn Abdullah ya zo cikin sahihul Bukhari sannan kuma akwai riwaya ta Abu Huraira wato ta zo cikin sahih Muslim to sai muka fassara shi da iska wadda ta saka tsoro to a hakikanin fassara nan ba a faɗi ba menene ya saka musu tsoro cikin hadithin ni ko na fassara shi da iska ta saka musu tsoro to kaga tun da cikin hadisin iskan bai zo ba ba dole bane sai an fassara da wannan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa cewa nusirtu bir ru'bi a riwaya ta Imam al-Bukhari a riwaya ta wato Imam Muslim nusirtu wato bir ru'bi alal aduwi gama akan makiyayi ke nufi an gane ko sannan kuma riwaya ta Imam al-Bukhari masirata shahar malamai sun kace huwa khawfun yuqdhafu fi qulubi wato khawfun yuqdhafu fi qulubil a'da tsoro ne wanda ake jefawa a cikin zukata na makiya masiratu shaharin baini wa bainahu masiratu shaharin tsakanin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da makiyin shi akwai tazara an gane ko tafiya ta wata daya sai Allah ya jefa tsoro a cikin wato zukatansu kenan sai zaman to mujmal ne kamar yadda Allah ce sa ulqi fi qulubil ladhina kafaru ru'b zan jefar da tsoro a cikin zukatan kafirai amma bai hudi ta wace hanya ba to kaga fassara shi da iska yana buƙatar dalili to wannan shi yasa ni bita ta waɗannan mas'alolin saboda ko da hankalinka bai kawo ba ya kamata a yi bayanin su domin mas'ala ce wato ta ilimi mun fahimci wannan da kyau ko to madalla Allah ya taimake mu na'am Allah subhanahu wata'ala ce zalika zalika wato ismul ishara ne wato abinda aka yi ishara zuwa gare shi ma'ana abinda ya gabata sai a ce zalika malamai sun yi wato saɓani wajen i'rabinsa waɗansu keke shi a matsayin wato mubtada ina fata an fahimci ni sai zaman to bi annahum shaqqullaha wa rasula shine khabar ɗinsa waɗansu kuma sun ɗauke shi matsayin khabar kenan zalika al'amru ka'inun bi anna allaha bi annahum shaqqullaha wa rasula wajen fassara kana iya wato ɗauka shi a matsayin mubtada ko ko a matsayin khabar ina fata an fahimci ni to zalika wancan ismul ishara kullum yana buƙatar a san menene ake ishara zuwa gare shi domin bi ce wancan hankali yana buƙatar menene an kai ishara zuwa gare shi waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa ad-damiru yarji ila aqrabi mazkur wato da an ka ce fadribu fawqal a'naqi ku bugi wuya to shi fi'ili ba ishara zuwa gare shi amma ana ishara zuwa ga abin da ya kumsa mun fahimci wannan da kyau misali da inda Allah subhanahu inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu sace i'dilu huwa aqrabu littaqwa kenan ai i'dilu huwa ai al'adu domin shi fi'ili na i'dilu yana daukar wato al-masdar mun fahimci wannan to shi yasa sun kace kenan zalika darbu wannan bugu da an kai ishara zuwa gare shi amma waɗansu malamai sun tafi cewa a'a shi zalika dinnan yana komawa zuwa ga abin da ya zo na wahayi zuwa ga mala'iku domin an ce idiyuhi rabbuka ilal mala'ikati anni ma'akum kenan zalikal wahyi fasabbitu allazina amanu wa zalikal amru sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'b wa zalikal ilqa'u ko ba haka ba jefar da tsoron da an kai fadribu fawqa al'anaq wato wa zalikal darb wadribu minhum kull banan wa zaka darb kenan sai da mutu dukkan abubuwan da sun ka gabata shine ake nufi da zalika idan aka ɗauka waɗansu malamai suna iya ɗauka cewa shine duk abin da ya gabata kafin a zo nan zalika ta ƙunshe shi domin kafin a zo nan an faɗi abubuwa da dama wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum to alwa'dukin nan duk shi ya ƙumshi dukkan abin da yaso ko ba haka ba sannan kuma da an kai ishara zuwa ga fastajaba lakum Allah ya karɓa musu to karba wadda Allah ya musu kuma akwai alfin minal mala'ika tare da mala'iku murdifi na ko mu ce sun tsaya dubu ko kuma ce a'a murdafi na kin ma an ƙara akan waɗansu ina fata an fince domin in mun ce murdafi na Allah ya sa waɗansu bayan wasu dubu ko su zamanto dubu ne waɗansu na bin wasu an gane ko wa junansu kenan dubu ɗin ko kuma murdafi na ma'ana dubu ne an ƙara waɗansu an ƙara waɗansu ya zamanto sashen suna bin sashi sai ya zamanto dubannai kenan ko dubaye to duka wa ma ja'alahu Allah illa bushra shi an-nasr kinnan kuma zalika ma'ana dai duk abin da ya gabata cikin kissa zalika to anan wani zai yi mamaki ya za a yi faɗi abubuwa fiye da ɗaya kuma a ce zalika tunda abu guda ne ake ce ma zalika ko ba haka ba to cikin qur'ani akwai wannan da dama ana fassara shi da al-mazkur abin da ya gabata wallazina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون سيتش ومن يفعل ذلك kusan abubuwa sai an bada dalili kuma a cikin alkur'ani ma ya fi samu huta kaga bai ce wa man yaf'al ulaika ba sai ce wa man yaf'al zalika wannan ya nuna ma abubuwa da dama ana iya ishara zuwa gare su da zalika mun fahimci wannan da ke ko to zalika wancan بأنهم شاقوا الله ورسوله saboda sun saba ma Allah sun saba ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shaqqa an gane ko daga shaqqa na asalin shaqqa shine wato shaqqa ya shukku shine abin da ya tsage shi yasa ake kira ashaqqu sannan kuma malamai suna cewa in an ce ashaqqu ko ashiqqu wani lokaci yana nufin wahala kamar yadda Allah ce wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus akwai qira'a ta Imam Abu Ja'far illa bi shaqqil anfus kenan ashaqqu ashiqqu yana nufin wahala sannan kuma ashiqqu yana nufin tsage abu kuma ashaqqu yana nufin tsagewa bayan wahala mun fahimci wannan da kyau sannan ashaqqa yana nufin nisa ko balaguro an gane ko kuma ashukka yana iya ɗauka abu mai wahala ko kuma ashukka wani lokaci yanzu laraba suna amfani da shi a larabcin zamani suna nufin wato bene ɗakin da yake saman wani mun fahimci mun fahimci wannan da kyau shi yasa kalmar tana iya ɗaukar fatha da kasra da damma ma'ana sai ta canza wannan yana da kyau ɗalibin ilimi ya fahimci wannan to zalika wannan al'amari shin wa ake magana da shi waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa wannan mala'iku ne ake magana da su mun fahimci wannan kenan me yasa Allah ya muku umarni da wannan saboda su kafirai sun saba umarnin sa waɗansu daga cikin malamai suka tafi a zalika umarni ne zuwa ga masu imani sai zaman to bayan an kare magana da mala'iku sai wato kamar magana da aka yi da mala'iku gittowa ne ta yi domin ana magana ne kan masu imani idh yughashikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih wa yuzhiba ankum rijza ash-shaytan wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam dhalika bi annahum shaqqu Allah wa rasulahu waɗansu suka ce mala'iku su akar mazku don an ce idh yuhi rabbuka ila almala'ikati anni ma'akum fasabbitu alladhina amanu sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'b fadribu minhum fadribu minhum fadribu fawqa al'anaq wadribu minhum kull bana waɗansu daga cikin malamai suka ce zalika domiri ne na kafirai to anan za a samu matsala domin sai sun ce nan kamar an yi wa ya ƙaƙa a ɗabiran kafirina Allah zai yanke bayan kafirai to sai ya yi magana da su ya ce zalika wannan al'amarin da ya same su bi annahum shaqullaha wa rasula sai zaman to kamar akwai iltifati an yi magana da kai kuma an juya to malamai sun da'afa wannan tafsiri amma ba laifi a ce wannan umarnin ya shafi muminai ya shafi mala'iku domin su muminai Allah ya ba su labarin taimakon da ya musu kuma su mala'iku Allah ya ba su umarni to zalika da ku mala'iku da ku masu imani kusan ga dalilin da yasa Allah ya wannan al'amari mun fahimci wannan da kyau ko kun san tafsirin muna son dole abubuwa sai an fahimce su da kyau zalika wannan bi annahum shaqqullaha sun saba ma umarnin Allah daga tsagi ne ma'ana kamar wannan abu yana wannan bangare wannan yana wannan abu wannan bangare wa rasulahu da manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani lokaci qur'ani sai ya kawo zancen Allah an gane ko da manzonsa wani lokaci kuma sai ya kawo zancen Allah wani lokaci sai ya kawo manzo kawai to kada ka yi mamaki in Allah ya kawo Allah da manzo kamar nan da an ka ce shaqullaha wa rasulahu saboda a tabbatar da ingancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi yasa bai ce zalika bi annahum shaqullaha ba wa Muhammad domin bi domin an ce Muhammad sunansa ne zatinsa amma an ce rasulahu Allah yana tabbatar maka da cewa manzonsa ne wani lokaci kuma sai Allah shi kawo Allah kawai an gane ko yi ma Allah da'a to wannan babu matsala saboda Allah shi ne ya turo manzo sallallahu alaihi wa sallam in ka bi addini musulunci Allah ne ka bi hakikatan wani lokaci sai ya kawo manzo man yuti'ir rasula bai kawo Allah ba ko ba haka ba to babu matsala in ka bi manzo kenan sai ka yadda da alkur'ani shi ko manzon ne ya zo don ya yi bayanin yadda za a aiki da alkur'ani na fatan kun fahimci ni shi yasa kada kai mamakin wani lokaci a kawo Allah kawai wani lokaci a kawo manzo wani lokaci kuma a kawo Allah da manzonsa no problem kowanne an ka kawo akwai dalilin da yasa aka kawo shi mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya gane da mu ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله سنساق مع الله دمنزو صلى الله عليه وآله وسلم ومن يشاقق الله ورسوله duk wanda ya saba ma Allah da manzonsa ina fata an fahimce ni duk wanda ya saba ma Allah da manzonsa malaman balaga ta alqur'ani suke cewa wato shi alqur'ani cikin kowace kalima yana dauke da balaga dibo nan da Allah ce zalika bi annahum shaqullaha wa rasulah wa man yushaqiqillaha wa rasulahu wato na biyu din nan sai ya kawo kafin guda biyu yushaqiqillaha amma a cikin suratu abin nan abin nan suratul hashr sai yake cewa wa man yushaqillaha fa inna allaha shadidul iqab sai suka ce wato duk da yake a larabce ya halatta a kawo kafin guda a yi mata shadda koko abin nan amma alfakku sun ka ce lugatul hijaz lugha ta hijaz su ne suke yin fakku ma'ana su kawo kafin biyu sannan kuma al-idghamu amma a ce wa man yushaqillaha kamar da zo cikin suratul hashr lugha ce ta tamim to amma me yasa yayin haka sai suka ce saboda wai inda ya ce wa man yushaqillaha kamar yana ishara ne nan zuwa sunan Allah kawai zai kawo sai kawo kafin daya amma nan da ya ce wa man yushaqillaha wa rasulahu kafin kin nan guda biyu saboda a nuna ma za a kawo sunan Allah da sunan manzo sallallahu alaihi wa sallam kaga ga balaga in ba kana bincike a cikin littafin balaga ta alkur'ani ba za gani shi amma malamai suka ce wannan a muqarana in Allah kawo guda wannan babu wani abu tun da lugha ce wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda nan zancen manzo sallallahu alaihi wa sallam ake ba nan ba amma nan zaka yi muqarani ne inda sunan Allah ya zo shi kadai da sunan Allah da na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa man yushaqiq wa man yushaqiq illaha wa rasula duk wanda ya saba ma Allah ya saba ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa inna Allah shadidul iqab haqiqa Allah mai tsananin ukuba ne to wannan fa inna Allah shadidul iqab ba shine jawabu sharti ba jawabu sharti an shafe shi domin duk wanda ya saba ma Allah da manzon shi Allah zai azabtar da shi wa man yushaqiqi Allah wa rasulahu kenan yu'adhibuhu Allah amma sai ya kawo abinda yake nuna mi nuna jawabu sharti shi ake kira dalilu jawabu sharti domin wannan ba shi ne jawabu sharti ba ba ka gane shi sai inda ba su dacewa misali inda ya zo a cikin suratu ibrahim inda annabi Musa ke cewa wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha laghaniyun hamid in kun kafirce da ku da mutane gaba daya wanda ke bisa doron kasa to Allah wadatacce na to ai ko kun yi imani Allah wadatacce na ko ba ku yi imani ba ko ba ba kuma Allah wadatacce na kenan nan dole sai ka kaddara jawabin abin da zai dacewa da shi kenan in takfuru antum wa man fil ardi jami'an la tadurru Allah shay'a ba za ku cutar da Allah da komai ba ina fata ana fahimta ta dole wannan sai mun fahimce shi don wani lokacin ka abu ya zo ya rikice maka fa inna allaha shadidul iqab haqiqa allah mai tsananin ukuba ne nan ya kawo shi wato shadidul iqab bai ce inna fa inna allaha la shadidul iqab ba to sai malamai suke cewa to me yasa wani lokaci sai a cire lamun wani lokaci a kawo ta shi alqur'ani balaga sa ta ko ina tana bayyana malamai suke cewa a cikin suratul baqara ba a kawo lamun ba sal bani isra'ila kam atainahum min ayatin bayyina wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa inna allaha shadidul iqab ba a kawo lamun ba ko ba haka ba sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul ma'ida yace wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha shadidul iqab bai ce innallaha la shadidul iqab ba ina fata an fahimce ni anan cikin suratul anfal yace zalika bi annahum shaqqullaha wa rasulahu wa man yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha shadidul iqab bai ce fa innallaha la shadidul iqab ba amma a cikin suratul ra'ad sai ya ce wa inna rabbaka la zu maghfiratin linnasi ala zulmihim wa inna rabbaka la shadidul iqab to me yasa haka kun gani balaga ta alqur'ani idan baka karanta littafin da suke da alaka da balaga ta alqur'ani ba sai ka iske akwai matsala akwai at-ta'birul qur'ani na ustad dr fadil samar ra'i akwai lamasatun bayaniya na ustadu Dr. Fadil Samar Ra'i akwai balagatul kalima fi ta'biril Qur'an na Dr. Fadil Samar Ra'i akwai ma'anin nahau na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu na Dr. Fadil Samar Ra'i akwai at-tahrir wa tanwir na Ibn Ashur fagen balaga ka san balaga ta alqur'ani na fata an fahimce ni sai suka ce waɗancan ayoyin gaba ɗaya da aya ta suratul baqara da aya ta cikin suratul ma'ida da aya ta cikin suratul anfal ba a yi zancen azaba ba shi salbani isra'ila kama ati nahu min ayatin bayna ana zancen ni'ima ne ko ba haka nan bane sannan nan wa ta'awadu alal birri wat taqwa ana zancen aikin haji ne da sauran abubuwa da suke da alaka da suratul ma'ida ko ba haka ba farkon suratul ma'ida ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaykum ghayra muhillis sayd wa antum hurum inna allaha yahkumu ma yurid har zuwa wannan wurin da aka kawo a cikin kuma suratul anfal ana zancen kafirai ne wato busharar da an kai muminai ana zancen yaki to amma an gane ko ko azaba ta duniya da an kace wa yaqta adabir al kafirin amma a cikin suratul ra'ad ana zancen azaban ne da kanta wa in ta'jab fa ajabun qawluhum a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب kaga dole sai ka fahimci wannan nan azanta azabar duniya ake yi da ta lahira wallahu ta'ala alam kuma ba shi ke nuna duk abin da malamai suka faɗa ba daidai ne a'a malami yana iya kuskure amma ka kalla idan abin da ya faɗa kana ganin haka ne ka karɓa idan ba dole bane ka bari dan wani dole sai ya fito ya ce a'a abu kaza ba haka nan bane Allah ya gane da mu to zalika wancan abin da ya samu kafin rai ita zalika tana nuna illa illa in an ce zalika wani lokaci tana nuna dalilin da yasa abu ya faru cikin alkur'ani wani lokaci tana zuwa da ma'ana ta illa wani lokaci ba ta zuwa da ma'ana ta illa amma anan ta zo da ma'ana ta illa ina fata an fahimce ni za ku iskanka ce zalika mi yasa kamar wani ya tambayi Allah mi yasa wannan um- abin da ya sami kafin rai ko kuma umurnin da an kai masu imani ko masu imani da aka yi ma bushara da nasara ko alƙawarin da aka yi musu to ba dan wai zatin ku ba ina fatan kuna fahimta ta ba dan zatin ku ba in saboda ku kun yi imani da Allah su ba su yi imani da Allah ba shi yasa Allah musu yi wannan walakancin kun fahimci wannan da kyau zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi al-haqq shi ad-dalilin da yasa Allah ya zuba musu wulakanci ina fata an fahimce ni an gane wannan ko to zalika ishara ne kuma dalili ne bi annahum shaqqu Allah wa rasula saboda sun saba ma Allah da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa man yushaqiqi Allah wa rasula duk wanda ya saba ma Allah da manzonsa fa inna Allah shadidul iqab haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala mai tsananin ukuba ne to wannan arrin jayi kafirai a yakin mi a yakin badar to wannan illa da muke gani tana da bincike mai yawa ku koma cikin littafin usulul fiqh anan Allah ya nuna umurnin da ya ma mala'iku misali ko alƙawarin da masu imani saboda sun haɗu da kafirai to wannan ba shi ke nuna duk lokacin da an ka haɗu da musulmi da kafirai ba sai Allah ya sabkar da mala'iku wannan tafsisul illa ake kiransa a koma cikin tatimma ta adwa'ul bayan wanda ɗalibin sheikh muhammad al-amir shankiti ya yi a sheikh atiyya salim a cikin suratul hashr ya kawo wannan ba wai tun da an ce ga dalilin da yassa an gane ko Allah ya musu wannan ya sabkar da mala'iku ya taimaki masu imani ya umarni mala'iku su yi kaza a ba shi ke nuna duk kafiri ba in za a yaƙi da shi sai wannan abin ya same shi kamar da ya ce cikin suratul al-hashr ina fata an fahimci ni da ya umurci a fitar da kafirai huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim ya jefa tsoro sai ce zalika bi annahum shaqqu Allah wa rasula a ba shi ke nuna kowane lokaci ba sai Allah ya bada izini an fitar da kafirai a'a in ya ga dama ne sai zaman to takhsisi ne an kai na illa ba na tadkin ba warware ta ne an kai ba kamar da ake cewa al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adman to nan takhsisin ta ne akai ba dole bane sai wannan ya samu shi yasa wani lokaci sai a yaƙi da kafirai sai ni sai kafirai su rinjani su rinjani musulmi kamar yaƙin bada ko ba haka nan bane an yi yaƙi tsakanin musulmi da kafirai waye ci nasara a yaƙin uhudu a zahiri ai kafirai sun kai sun ci nasara ko to ai kuma an ce wanga nasara da ta samu saboda masu imani a'a an yi musu alƙawali in ba mu saba ma Allah ba to shi yasa yanzu mu dawo musulmi mu bincika kanmu me yasa ba ma samun taimakon Allah an ce wa annan Allah ma'al mu'minin Allah na tare da masu imani to mu yanzu muna da imanin kuma yanzu gashi kafirai sun mamaye mu sun fi karfin mu har muna jin tsoron su har a cikin gidajen mu da cikin kasashen mu me yasa wannan a'a saboda akwai abubuwan da ake bukata ana bukatar cikakken imani ana bukatar aiki وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم تو an zo da an watsar da addinin addinin an mayar da shi gefe ba a yin addini na gaskiya kuma ana jiran taimako ya zo ashe zai yiwa ba zai yiwa ba Allah ya taimake mu wa man yushaqiqi Allah wa rasula duk wanda ya saba ma Allah da manzonsa fa inna Allah shadidul iqab haqiqa Allah mai tsananin ukuba ne ashe ya kamata mu ji tsoron saba ma Allah da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam mu ji aya ta gaba zalikum ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار zalikum malaman tafsiri sun yi masa har yanzu fassara guda uku zalikum ko ya koma zuwa ga kafirai zalikum ko ya koma zuwa ga wato kafirai tunda an ce fazuquhu wa anna lil kafirina azaban nar ko ba haka ba ko ko zalikum yana koma ne zuwa ga mala'iku ko zalikum yana koma zuwa ga masu imani ina fata ana fahimta ta amma mu ɗauke shi a matsayin yana komawa zuwa ga masu imani da mala'iku zai fi dacewa wallahu ta'ala a'lam ko ba haka ba malamai irabin alkur'ani suka ce zalikum yana matsayin wato mubtada kenan zalikumul iqabu hatmun ko zalikumud darbu wajibun waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a shi zalikum wato shine mubtada an gane ko fadhuquhu shine matsayin khabar an gane ko waɗansu kuma suka ce a'a shine khabarul mubtada kenan asalin magana al-iqabu zalikum ko ko al-amru zalikum waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a maf'ulun bihina ai alaikum zalikum ku karbi wannan ko kuma an gane ku zuqu zalikum ku ɗanɗani wannan yana matsayin maf'ulun bihi wannan muna kawo shi a matsayin i'rabi saboda mi saboda mutum ya fahimci cewa aya tana iya ɗauka abubuwa daban-daban waɗanda tana yawa bai san su ba amma zai iya inkarin su saboda gajartar binciken shi ina fata an fahimce ni ka koma cikin addurrul masun fi ulumi kitabil maknun na as-samin al-halabi dhalikum wancan abubuwan da kenan suka gabata fadhuquhu ku dandane shi nan ma'ana kenan fadhuquhu ku dandane azaba wannan ta duniya wa anna lil kafirina azaban nar tabbat kafirai suna da azaba wato ta wuta azaban nar azaba ta wuta Allah kai mun tsari wa anna lil kafirin azaban nar akwai qira'a wa inna lil kafirin azaban nar sai dai ba qira'a ce mutawatira ba in an ce wa inna lil kafirin azaban nar kenan an ci gaba da magana ne domin inna a matsayin isti'nafi take wata sabuwar magana ce amma wa anna lil kafirin azaban nar waɗansu daga cikin malamai sun ce wato shi na matsayin ko mubtada in kaga ma kamar sai shi mubtada kenan wato abin nan ita wa annal kafirina azaban na tana matsayin dukka in an hada tana matsayin mubtada kenan wato sai ya zamanto ana iya cewa wato azabun nari hatmun wa mustaqirrun lil kafirin ko kuma uh, wato mustaqirrun lil kafirin azabun na sai ya zamanto wato khabar ne ko kuma in ka ga dama ka ɗauke shi wato wa anna lil kafirina azaban nar yana matsayin atafina akan zalikum duk abinda zalikum yake ɗauka na irabi guda biyar da mun ka faɗa ko mubtada ko khabar ko wancan na maf'ulun bihi kana iya ka azabi shi waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce cewa a'a wa anna lil kafirina azaban nar za a yi mishi nasba ne akan wawul ma'iyya ai ma'a anna lil kafirina azaban nar domin mi domin wato ma'iyya tana nufin wato abin nan kamar ka ce sirtu wa tariqa ko kuma in ka gada ma ka ce a'a wato wa annal lil kafirin azaban nar maf'ulu ala ala nasb ala ma'iyya ko kuma ma'a ay ma'a annal lil kafirin azaban nar kenan bi ma'ana ma'a tare da azaban wuta malamai suke cewa kenan an ce zuqul azabal ajila ku ɗanɗani azaba ta al'ajil da ainun shi ne abinda yake magaugauci ta duniya kenan ma'al'ajil tare da azaba wadda za ta zo tare da tashi alkiyama kenan zalikum fa zuquhu ku ɗanɗani azaba ta duniya wa anna lil kafirina azaban nar ko kuka ce kenan wawun nasbi tim alal ma'iyya ko ko ma'a anna lil kafirina azaban nar tare da cewa suna da azaba ta wuta kenan azaba ta duniya tare da mi tare da azaba wato ta lahira Allah kai mu nasari to dan haka ko wadansu malamai suka ce ka kaddara i'lamu i'lamu anna lil kafirina azaban nar ko san cewa kafirai suna da wato azaba wato ta wuta ina fata an fahimce ni to anan akwai abubuwa da ya kamata mu dan taba kaɗan kafin mu ci gaba da bayani cikin alqur'ani mai girma za ku iske Allah subhanahu wataala yana zancen azaba ita kalimar nan ta azaba kana iya zuwa kai tsaye ka wuce ta amma idan ka tashi tafsirin ta da alqur'ani za ka iya samun ayoyi da dama da za su fassara ma ita wajen tafsiru wato in lafazi ya zo mujmal wani lokaci fassarar shi tana bukata ayoyi masu yawa wanda yana daga cikin abin da yake sawa rashin hankalta ma wannan sai ka iso lokacin tafsirin ka ko kana bukatar waɗansu bayanai da kake son ka kara sai ka kasa alhali qur'ani gulbi ne zai iya buɗe ma fuskoki daban-daban na fassara wannan aya ai ya kamata mu da misali ko da Allah ya ce wa anna Allah shadidul iqab Allah mai tsanin ukuba ne ukuba ta Allah akwai ta a duniya akwai ta amin a lahira Allah yana azaba a duniya na azaba a lahira ya ba da wato daga cikin azabar da Allah yake maka wato ita azaba kala biyu ce in ta bihu dabor azaba akwai azaba wadda ba ta jiki bace ta zuciya Allah shi kawo maka tsoro azaba ce Allah subhanahu wataala ya baka dukiya ya hana maka natsuwa azaba ce Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ka damuwa ta rashin wani abu, azaba ce, domin damuwa tana ruguza jikin ɗan adam, ka ci abinci ka sa sutura mai kyau amma in kana cikin damuwa kana cikin bala'i, yau mutum nawa yake da kuɗi, yake da mulki, yake da mi, yake da duk abin da ake bukata a duniya, amma Allah ya jarrabe shi da wata damuwa sai ku iske shi da abincin da yake ci da suturar da yake sa da motar da gidan da komi babu natsuwa tare da shi. mun fahimci wannan shi yasa kuke jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsoro yana roƙon Allah Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan domin shi damuwa tana iya ruguza jikinka gaba daya mun fahimci wannan da kyau ko to daga cikin azabar da Allah zai yi a nan duniya sai Allah subhanahu wataala ya ba su ƴaƴa kuma ya azartar da su da ƴaƴan ƴaƴan su zaman to hasara gare su shi yasa Allah ce fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridu Allah li yu'adhibahum biha fil hayati dunya wa tazhaq anfusuhum kafirun ashe da dukiyar da yaya azaba ne Allah yake musu mu kuma muna ganin dadi suke ji kana hasadan mutum shina da wata ni'ima kai baka da kai ko baka san tana yiwa Allah ya baka abin da shi yana son shi bai same shi ba ko yana kallon ta wani mun fahimci wannan daga cikin azabar da Allah zai musu za a karkashe su qatiluhum yu'adhibuhum Allah bi aydikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin sannan kuma Allah zai sa a kama su a daure wajen yaki wannan azaba ce ta duniya kaga sai ka samu ayoyi da sun kai bayanin wannan to in an ka tayi azabar lahira ita ko balle ma za ka iske ita azabar lahira azaba ta Allah inda ta bambanta da azaba wadda ba ta Allah ba dan adam din yadda zai ma azaba a duniya iya abin da zai ma shine ya kashe ka in ya kashe ka akwai wani abu to ita azaba ta Allah subhanahu wataala inda take da tashin hankali shine ba ta karewa thumma la yamutu fiha wala yahya wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit sannan ayoyin da suka yi bayanin yadda za a yi ma mutane azaba a cikin alqur'ani ayyawa gare su فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يص- يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق in ka ji ayoyin da suke abin nan zancen azabar da za a yi makafirai cikin alkur'ani ai ban san ko aya nawa zaka jawo ba wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhl yashwi alwujuh bi'sa ash-sharab wa sa'at murtafaqa yasa Allah ce fa yawma idhin la yu'adhibu azabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad babu azaba irin ta Allah subhanahu wa ta'ala domin duk abin da Allah zai maka duk abin da dan adam zai maka da ya kashe ka ta kare amma shi Allah ba a mutuwa kuma azaba kullun karuwa take yi fa zuqu falan nazidakum illa azaba innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqu alazab inna allaha kana azizan hakima Allah kai mun tsaki wa anna lil kafirina azaban nar kafirai suna da azaba wato ta wuta nan sai suka ce an kawo wato ismu zahir marmako a kawo ad-damir domin da an ka ce zalikun fazuquhu an gane ko ya kamata a ce wa anna lakum azaban na ba sai an kawo zamiri ba ko ba haka ba in ana magana ne akan kafirai zalikum tunda ana magana sai an ce wa anna lakum ko wa anna lahum azaban na amma sai an ka ce wa anna lil kafirin azaban na domin na ana irin amfani da wannan uslubi dan a tabbatar da wani sabon hukunci an gane ko qul ati'u allaha war rasul fa in tawallaw fa inna allaha la yuhibbul kafirin bai ce fa in tawallaw fa inna allaha la yuhibbuhum ba domin mi domin a nuna maka wanda ya juya ma manzo baya to wannan mutumin kafiri ne kenan tanan zaka fahimtar wato abinda ake fahimta an kawo shi ne don saboda a fahimci illa wa anna lil kafirina azaban nar dan mi za a yi makafirai azaba dan me za a yi musu azaba saboda suna matsayin kafirai ba dan saboda sun kasance a zamani kaza ba ko suna yan ƙasa kaza ko suna yan kabila kaza ko sun fito daga family kaza a'a wa anna lil kafirina azaban nar ba ruwan Allah da family ɗinka da matsayinka da dukiyarka da iliminka da duk abin da kake da shi musulmi kake ko kafiri wa anna lil kafirina azaban nar waɗansu malamai sun ce al wannan tana matsayin shumuliya ta shafi dukkan kafirai waɗansu ka ce a'a nan ana magana ne ga kafirran da an ka kashe a Uhud ko ba haka ba wa anna lil kafirina azaban na to amma al ahadiyya ce sai ya zamanto amma kiyasi za a yi akan illar da tassa sun ka shiga shine al kufru da haka dukkan kafiri zai shiga a cikin wuta ko da mun ce ba shumuliya bace bata shafi wato kowa da kowa ba mun fahimci wannan da kyau ko wa anna lil kafirina azaban na hakika kafirai suna da azaba ta wuta shi yasa duk in kaga suna ya zo cikin alqur'ani ko fi'ili to yana dauke da illa kaga kafirci an ka faɗa to sai ka fahimci dalilin shiga wuta in ka ji an ce abu kaza saboda masu kaza to wannan hukuncin ne ko aikin ko kuma fi'ilin ko kuma a'a ya zamanto jamid ne in an ce jamid shine wanda bai dauka amma ana iya ta'awilin shi sai ya zamanto ana iya samun ma'ana to in an samu wannan ma'ana sai a gina hukunci da shi cikin qur'ani yawa gare shi innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula to me yasa kanat lahum jannatul firdausi nuzula li imanihim wa amalihim as-salihat ina fata kun fahimce ni cikin qur'ani yawa gare shi innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum ar-rahmanu wadda dan me Allah zai sanya musu wannan soyayya li annahum amanu wa amilus salihati Allah ya gane da mu don haka ƴan uwa musulmi alqur'ani yadda muke daukar karatuttukan nan ba abu ne wanda yake mai wasa dole sai mun tashi da bincike amma a ɗauki tafsirin alkur'ani ratata wannan ba muna yabon kanmu bane ko wani abu mu ɗalibai ne amma muna hanya ta karatu kuma muna ƙoƙarin mutane su gane karatu amma a ɗauki tafsirin alkur'ani a ɗauke shi ratatatatata babu bayanin hikimomi na alkur'ani sai ka iske ba a samun fa'ida mai yawa mu ma muna saman hanya ne ba wai mun kai ƙololuwa ba domin ilimi ba a cimma iyakarsa Allah ya gane da mu Allah mu ji aya ta gaba
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار
Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani idza laqitumul ladhina kafaru idan kuka haɗu da kafirai an gane ko wato nan ba ana nuhin haɗuwa ba kawai in mun haɗu irin haɗuwa sama hanya a idan kuka haɗu da su a wajen yaƙi don na ana zancen yaƙi ne zahfan ma'ana wajen yaƙi ana kusanta juna falatu walluhumul adbar kada ku juya ku ba su baya a cikin tafsiri da ilimi na ulumul qur'an akwai abin da ake kira kuma cikin ilimi ilmi bukama na duniya akwai abin da ake kira ad-dirasatul adadiyya ko ad-dirasa al-mawdu'iyya mawdu'iyya ba mu dauke shi dirasa ta wani mawdu'i wanda ya shafi alqur'ani ko sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ma daga cikin ilmin muka na addinin musulunci ko da ba na addinin musulunci ba ya ayyuhal ladina amanu wato idan muna so mu yi masa dirasa al-mawdu'iyya sai mu ce ya zo guda 90 a cikin alkur'ani na farko shine ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu anzurna wasma'u walil kafirin azabun alim na karshe kuma ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha akwai wani malami dan kasar Algeria ne Sheikh Abubakar Jazairi ya yi littafi ya sanya masa suna Nida'atul Rahman nida'atul rahman kiran da Allah ya yi ma masu imani to guda 80 da goma akwai a cikin alkur'ani sai kai bincike kansu duk inda an kai ya ayyuhal ladina amanu umurni ne an ka ce ayi ko hani ne umurni ne na wajibi ko ba na wajibi ba hani ne na haramci ko ba na haramci ba sai ka kakkasa su shin akwai wanda an ka shafe hukuncin ta akwai wanda ba shafe hukuncin ta ba ko ba haka ba waɗanne hikimomi za mu fahimta nawa sun ka sabka a makka nawa sun ka sabka a madina ina fatan kuna fahimta ta sai kai ad-dirasa al-mawdu'iyya wa ad-dirasatu al-adadiyya mun fahimci wannan da kyau ko ya ayyuhan nabiyyu a cikin alqur'ani mu dan ƙara shi ko ya zo wuri 13 a cikin alqur'ani na farko a cikin suratul anfal ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin na ƙarshe kuma ya zo a cikin suratul tahrim ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghlub alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir a nan kuma sai ka yi hattara alarma mai harda alkur'ani shi wannan aya irin ta guda biyu ne a cikin alkur'ani guda tana cikin suratul tauba guda tana cikin suratul tahrim ko ba haka ba ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim shi ku wancan ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir daraba Allahu mathala dole sai ka fahimci wannan shi alkur'ani bai ɗauka bakin inda ka tsaya ka sani tana yawa aya irin ta guda biyu ne kai ko guda ka sani ka zabura ka tuma kana rigima da mallamai sai an zo an bude qur'ani sai ka gane ashe baka sani ba mu yi hatara da wannan ina fata ana fahimta ta sannan malamai suke cewa ya ayyuhar rasulu shi ko guda biyu ne zo a cikin alkur'ani a cikin suratul ma'ida ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas inna allaha la yahdi alqawmal kafirin da ya ayyuhan nabiyyu la yahzunka alladhina ko la yuhzinka alladhina yusari'una fil kufr su kadai ne a cikin alqur'ani ya ayyuhan nas shi ko yazo so 20 a cikin alqur'ani ina fata an fahimci na farkon su shine ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al arda firashan was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun na karshe kuma yazo a cikin suratu wato al hujurat يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير kaga in ka gada ma sai ka dauki ya ayyuhan nas kai karatu kansu in ka gada ma ka dauki ya ayyuhan nabiyyu da ya ayyuhan rasul sai kai karatu kansu in ka gada ma sai ka dauki ya ayyuhan ladina amanu sai kai bincike kansu karatu ne mai yawa ala ayyati hal waɗanda nake son in danyi magana kansu ya ayyuhal wato ya ayyuhan rasul da ya ayyuhan nabiyyu shi ya ayyuhan nabiyyu ko ya ayyuhan nabiyyu mun ce ya zo wuri goma sha uku a cikin alqur'ani waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa da annabiyu da annabi'u duka ma'anarsu ɗaya ya wato alhamza ce ta zo karshe sai an kamaida ta ya'u waɗansu malamai sun ce a'a annabi'u daban annabiyu daban shi annabiyu da gana bayan bu idan tafa'a idan ya ɗaukaka domin akwai na bayan bu wazo idan harafa idan ya karkace shine dakushewa inji malaman zauri in an buga takobi ya karkace sai a ce na ba ya dakushe amma idan an ka ce na bayan bu irtafa ya ɗaukaka sai suka ce to daga annubuwa daga alirtifa'u ne ya ɗaukaka annabi'u kuma kina alfa'ilu ne ko mai ba da labari ko wanda an ka ba labari duk babu matsala annabi an ba shi labari daga wajen Allah shi ko ya ba da labari sai zama to fa'ilun ne bi ma'ana fa'ilun wa bi ma'ana maf'ul to ya ayyuhar rasulu ya kai manzo shi kuma fa'ulun ne bi ma'ana abin nan bi ma'ana fa'ulun bi ma'ana maf'ul domin ar-rasulu bi ma'ana al-mursal bai da fi'ili a ce rasala ya rasulu babu shi a cikin larabci ba a cewa ar-rasul mun fahimci wannan to anan menene bambanci tsakanin ar-rasulu da annabiyyu waɗansu daga cikin malamai sun kace ar-rasulu da annabiyyu duka daya wannan magana tana da rauni wasu sun kace annabiyyu shine wanda an kai ma wahayi amma ba a ce isar da sako zuwa ga kowa ba shi yasa suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nubbi'a bi iqra ai ma'ana ya zan annabi da iqra dan an ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam nan ba umurce shi da komai ba amma wa ursila bi mudaththir da an ka ce ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir na an ce ji wa'azi sai ce annabi kuma ta ce ba ce ga ba wannan kuskure na a'a shi annabi da ar-rasul wannan ba shi ke bambanta su ba me dalilin mu ba son muka mu faɗi magana cikin tsorran mu ba ina fatan kuna fahimta ta dan qur'ani yana bambanta tsakankanin su annabawa su kansu Allah ya ce su isar da sako kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin Allah ya turo annabawa su yi bushara kun su yi mi su yi su yi gargadi kenan ka ce annabi ba a ce ya isar ma ko ba wannan ba gaskiya bane amma inda ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin kaga na Allah ya nuna akwai bambanci tsakanin annabi da manzo sai suka ce bambanci tsakanin annabi da manzo ba littafi bane domin su annabawa da yace kanan nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa mundirin wa anzala ma'ahumul kitaba al-kitaba nan al-jinsiyya ce aiwa wa anzala ma'ahumul kutub ashe annabi ba ana yi bashi littafi amma zance mafi inganci shi annabi ba a bashi sabuwar shari'a ba tana yiwa a ce ya aiki da shari'ar wani annabi inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu kaga annabawa ne aka ce su yi aiki da mi da at-taura kiran ko an ba su littafi ko ba a ba su suna karkashin shari'a tawa ta annabi Musa wannan shiri bambanci tsakanin annabi da ar-rasul wannan kuma na ka muku hujjoji in baka yarda da aina ba dole bane sai ka dauka ka kawo naka kuma ka kawo dalilai wallahu ta'ala a'lam malamai suke cewa duk cikin alkur'ani mai girma babu inda Allah ya kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya Muhammad sabani sauran annabawa za ku ga an kira su nan muna zancen kira ne ba zuwan sunan zuwan cikin sunan cikin alkur'ani ba Allah bai taɓa kiran manzo amma duk sauran annabawa zaka iske cikin kiran su ya zo a cikin alkur'ani ya ibrahimu a'rid an hadha إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبية يا كذا يا كذا يا كذا يا موسى إني أنا الله رب العالمين أما تكون قرآني كب الله بتتوى يا محمد بابو in kuma akwai ka kawo ba harkar rigima bace dan nan ba harkar kulli ta ba muke yi ko dambe ba mu iya ba mu iya dambe ba in za harkar kulli sai mu shayi ko ba haka nan bane har ka ƙarhi ta ƙarhin mu ni yanzu in ana da ko ai sai da in shayi tunda da an azanin buhun wato dankali ko na masara mutuwa zai ana ta ba ta ɗaya ɗaukar wannan amma yana magana ta karatu alƙur'ani sai mu zo mu faɗi iya abin da muka sani mun fahimci wannan da kyau sai suka ce sunan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo wuri hudu a cikin alƙur'ani amma babu inda Allah kire shi wato sai ka rike ka'ida bari in baka ka'ida suna cewa wa ma muhammadun ma kana muhammadun ala muhammadin muhammadun rasulullah da ka rike ka'ida sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka rike shi wa ma muhammadun ai a cikin suratu ali imran wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allah shay'a wa sayajzi allah ash-shakirin wa ma muhammadun ma kana muhammadun suratul ahzab ma kana muhammadun aba ahadin min رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين كو خاتم النبيين أو تقراء ala muhammadin wato wallazina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa alhaqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum muhammad wato cikin suratu muhammad ko suratul qital shi ko na karshe muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin suratul fath babu ki'a mi yasa saboda Allah yana ɗaukaka annabin sai wato ya kira shi da suna na Muhammad a'a ya mutunta shi sai dai ce ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan rasulu yana girmama annabinsa ashe wanda bai girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ya taɓe duniya da lahira inda Allah ya mutunta annabi sallallahu alaihi kuma wannan za gane cewa ashe duk darajarka dibi irin yadda kafirai suke kokarin su muzanta manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ashe komi kimarka komi darajarka kai da baka kai shi ba ashe don an yi ma wani abu abin mamaki bane dole sai ka samu yan adawa babu ma annabin da bai da yan adawa balle magoya bayan shi wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhruf al-qawl ghurura walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadhahum yaftarun ko ba haka ba wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin ashe dole sai ka samu makiya sai dai kai hakuri mun fahimci wannan matsala da kyau ban sani ba ko na tsawaita ku yi hakuri ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani idza laqitumul ladina kafaru zahfan idan kuka haɗu da kafirai zahfan kuna wato masu kusanta na ana nufin wajen yaki fi'ili ne da ake cewa zahafa yazhafu zahafan ko ba haka ba kuma ana cewa tazahafa ko tazahafa shine wato ya kusanta asalin shi sun kace wato addunu qalilan qalilan wato a larabci an ce zahafa ma'ana yana kusantuwa sannu sannu amma malamai sun kace asalin abinda an ma'ana kalmata az-zahfu inji imam al-qurtubi wa asluhu al-indifa'u min al-alya shine mutun ya rinka jan bayansa kamar kai zamne kana jan bayanka ina fata an fahimci shi ake cewa wato abin nan al-zahfu to shi ne an ka ce zahfan idan kuka haɗu da kafirai zahfan kuna masu kusanta waɗansu daga cikin malamai sun ka ce shi wannan masdar ne an gane ko kenan matsayin masdar yake kamar maf'ulun mutlaq idza laqitumul ladina kafaru zahifina zahfan ko ko tazhafuna zahfan sai an ka shafe fi'il wato sunan fa'il ko an ka shafe fi'ilin waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a shi zahfan halina idza laqitumul ladina kafaru idan kun ka hadu da kafirai wa antum zahfun kenan kuna cikin hali na tafiya tamshuna an gane ko waɗansu suka ce a'a shi wato fa'ilina wa antum tamshuna ilaihim zahfan kuna tafiya kuna kusanta su ko ko wa hum yamshuna ilaikum zahfan kenan wa hum zahfun su suna kusanto ku sai zaman to hali ne na kafirai duk babu matsala domin in za a yaƙi ai haɗuwa ake yi ko ku kuna kusantowa su suna kusantowa duk ɗai in ka maida shi daga zuwa ga kafirai yayi amma nan tunda masu imani an ka kira mu fi danganta shi zuwa ga masu imani saboda kima ce da daraja gare su su suke kusantar kafirai an kalli halin su ina fata an fahimce ni to Allah subhanahu wataala ce in kun ka haɗu da su fala tuwalluhumul adba kada ku juya ku bada baya wannan hani ne Allah subhanahu wataala yi hani ne Allah yi hani kuma yana da yawan hani na haramci yana nuhin hani wani lokaci ba na karahiya to nan hani ne na haramci mi yake nuna na haramci ne akwai abubuwa da dama shine Allah ya nuna wanda ya aikata wannan Allah ya hushi da shi dan ya ce wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'a faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir da abin nan ba haramun bane kaga ba za a ce Allah ya hushi da mutum ba kuma kuma shi wutar jahannam mun fahimci wannan da kyau ko hani ne wato wanda yake na haramun wannan yake nuna cewa wato ashe juyawa wajen yaƙi yana daga cikin kaba'ir kamar yadda malamai suka tabbatar da wannan kadiba cikin al-iklil fi istinbat tanzil na Imam Suyuti hadisi ya tabbata daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ne na Abu Huraira yana cikin Sahih al-Bukhari manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ishtanibu sab'a al-mubiqat ku nisanci abubuwa guda bakwai masu hallakarwa nan ba yana nufin su kaɗai suke hallakar da ɗan adam ba amma waɗanda suna daga cikin abubuwan da ke hallakar da ɗan adam sahabbai sun ka tambaye su sun ka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qila ya rasulullahi wa ma hunna qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashirku billah shirka da Allah yana halakar da mutum domin wanda ya shirka da Allah zai tabbata a cikin wuta innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar sannan was-sihr da kashe da sihiri boka kafiri ne shirka ce واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر to waɗannan suna sa ɗan adam ya dauma a cikin wuta wa qatlun nafsin lati harrama Allah illa bil haqq da kashe rai wadda Allah ya haramta a kashe ta illa bil haqqi sai da haƙƙi ta hanyar kisasi ko abin da ya kama da haka to wannan in mutum ya kashe an yi sabani yana da tuba ko bai da tuba amma ahli sunna sun tafi cewa mutumin da ya kashe mutum ko da abin ne akwai damar tuba gare shi kuma Allah na iya gafarta mishi ko da ya shiga wutar jahannama ya fitar da shi ina fatan kun fahimce ni inda ba ya halatta kisansa ba sannan wa aklur riba da cin riba shi ma yana daga cikin kaba'ira domin yaƙi ne da Allah ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin min Allah wa rasulih mutum biyu da an kace suna yaƙi da Allah mai cin riba da mai kiyayya da waliyin Allah in an ce waliyin Allah kuma wanda yake yana da imani yana aiki na gari ba wai waliyi ba wanda wani na ɗora shi wanda Allah ya yarda da shi ko ba haka ba eh man adali waliyan faqad adantuhu bil harb hadisi na Abu Hurairah hadisi ne ingantacce sannan kuma wa aklu riba wa aklu mal al yatim da cin dukiyar maraya Allah ce innal ladina ya'kuluna amwal al yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira sannan wat tawalli yawm az-zahaf da juyawa mutum ya juya ya bada baya ranar yaƙi saboda Allah ya faɗi shi cewa wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'a faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir wannan yana daga cikin suma wato al-mubiqat sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wa qadful muhsanatil mu'minati wato abin nan al-ghafilat da jifar al-muhsanat mata waɗanda suke kama mu kun san duk mutumin da ya kama hanya ta gari yake son ya ja mutane zuwa ga hanya ta gari yana kwatanta gaskiya to sai shedan ya sa a yi ta tsintar kurakurransa don saboda ana son al'umma ta lalace mace wadda take kame kanta take sawa hijabi take zuwa makaranta take karatun alkur'ani to sai ana ta kokarin a jefe ta da zina don a bata mi a bata masu hijabi sai ya zama to masu yin zina sun samu abin da suke so ai duk matan da masu hijabi in an kama wata ta yi zina sai a ce ai duk zina suke yi wa ya maka wata ta sa hijabi ne don Allah wata ta sa hijabi saboda ta ɓoye ma iyayenta halinta in ta fita ta je tun zuwa ɓannarta kenan ba sa akwai wanda ya sa hijabi don Allah akwai wanda bai sa hijabi don Allah ba akwai wanda ya burge mu don Allah akwai wanda ya burge mu don ya ci amanar mutane amma wani sai kaga ya dauki wannan dama ce ta ya bata kowa da kowa to qatful muhsanat kuma wannan ba shi ke nuna sai su ba a'a hatta da mutum namiji kamamme shi ma yana daga ciki dan an ce al muhsanat to wanda ba shi ba da Allah ce wallazina yarmuna al muhsanat wanda suke jefan mata wanda suke kamammu ina fata an fahimci to nan maza fa ibnu hazm da an kace to su bu yarda da kiyasi ba to kawo na maza sai ce a'a alfurujul muhsanata ake nufi kaga yayi tawili wai farjujuka ake nufi a'a mace kaman ma shi ma namiji sai ayi kiyasin shi domin taba mutumcin namiji mace mai mutumci daidai ne yake taba mutumcin namiji mai mutumci kuma aya ta kawo almuhsanat malamai suka ce saboda kan mata ne ake magana tunda ana zancen wato abin da ya zama to sababin nuzul ko kansu ne ake magana wa qaful muhsanat da kuma jifar wato abin nan to kaga waɗannan sune manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna cewa suna daga cikin manya manyan zunubai masu halakar da dan adam ina fata an fahimce ni to wannan hadisi hadisi ne ingantacce Imam al-Bukhari ya kawo shi ina fata an fahimce ni Imam Shafi'i shi kuma ya kawo wasu daga cikin abubuwan da ke halakar da dan adam yace salafun hunna muhlikatul anami wa da'iyatus sahihi ila saqami دوام مدامة ودوام وطع وإدخال الطعام على الطعام ثلاث هن مهلكة الأنام أكوي أبو رسكي هلكة دان أدب ودائية الصحيح أبو غدا أكو ودائية الصحيح إلى السقام كما سنا ساوا سنا كيرن شي معنى سنا سنيا الصحيح مي لافيا إلى السقام يكون بين لافيا دوام مدامة يوان شاي شاي ko bi karfin mutum yana shashayi yanzu ne jikin shi na halaka wada wamu wata'in da yawan takin mata mutum bai da aiki illa ya ci tuwo kawai zai kwanciya da mata musamman matar da mata da masu tarawa da kafirai da karuwai su zo su uki su tuka wa idkhalu ta'ami ala ta'ami da sanya abinci sama abinci da mutum ya ci cika cikin shi wanda kasan shambur ya cika da iska ana jimawa ya ji dan abin ya ragu sai shi kara to ciwo bai raguwa ga da bori imam shafi'i wannan magana kadiba cikin diwa na imam shafi'i ba ni ni kawo wannan magana ba alaran makaranta aya ta karshe ko mu fassara ta ba saboda lokaci ya kai karshe sati mai zuwa sai mu zo mu dora akan waɗannan ayoyi insha Allah wa man yuwallihi wa man yuwallihi yawma idin duburahu illa mutaharrifa illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin فقد باع فقد باع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير نعم wa man yuwallihim yawma idhin duburahu duk wanda ya juya ya bada baya faqad wato illa mutaharrifan liqital sai wanda ya karkata dan saboda dabara ta yaki aw mutahayyizan ila fi'a ko wanda yake son zai koma zuwa ga ƴan uwansa jama'ar sa in ba dan wannan uzuri ba faqad ba'a bi ghadabin min Allah ya dawo da hushi na Allah ba a yabu idza raja'a wa ma'wahu jahannam makomarsa ita ce wuta wa bi'sal masir makoma ta yi muni Allah kai mu tsari yan uwana ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh